الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي جرن لتنم شاهد وجه ربيع الأول شكرا تدولي تدولي أربعين دقيقة bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da bakwai ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun cike a sura ta sittin da takwas suratul qalam ko suratul nun yau za mu tashi sura ta sittin da tara suratul haqqa kamar yadda muka faɗa ita ce sura ta sittin da tara sannan kuma tana da ayoyi hamsin da biyu sura ce makiya babu saɓani gaba ɗayanta ayoyin hamsin da biyu shi ma babu saɓani ta sauka wato kafin suratul mulk bayan suratul mulk kafin suratul ma'ari kaga za ka iya cewa ita ce sura ta saba'in da bakwai ita kuma suratul mulk sura ta 76 wajen sauka sannan suratul ma'arij ita ce sura ta 78 haka cikin da jiro su zai ajiri babban jigon da shi ne tana koyar da tabbatuwar tashi alkiyama da kuma yadda Allah madaukakin sarki ya yi magana akan waɗanda suka yi mutanen kirkin da suka yi ayyuka na kwarai lallai zai ba su sakamako mai kyau waɗanda suka yi kuma sabanin haka su ma za su haɗu da abin da suka aikata ita ce wannan sura mai albarka muna karanta wannan tafsiri a wannan masallaci mai albarka na jera da ke kundilan gandun albarka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa dini da fassarawa dini ya ba mu ikon aiki da abin da za mu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحاقة bayan bismillah Allah madaukakin sarki yace alhaqa haka sura ta fara da wani irin salo wanda yake ne ban kai da balaga wanda asalin kalmar an ce da alhaqatu da alhaqatu da kuma alhaqu din ma'anar daya tana magana ne akan cewa Allah madaukakin sarki yace wato Amfred Abdullahi Abbas ya faɗa ka yace cewa ɗaya ne daga cikin sunayen alkiyama ita alhaqa ne tabbatar da gaskiya ce kaga akwai ranar kin dillanci a duniya za ka ga kowa yana faɗa abin da ya ga dama kowa amma ranar alkiyama za a tabbatar da mai gaskiya a kan gaskiyarsa makaryaci kuma a karyata shi to shi sa take mai tabbatar da gaskiya kuma mai wato fito da haƙƙin mai gaskiya ita ce alhaƙat mai tabbatarwa sai Allah madaukakin sarki ya ce wa malhaqa me ce mai tabbatar da gaskiya me ce mai tabbatar da gaskiya ita ce dai alkiyama alqari'a alhaqat alwaqi'a duk suna alkiyama to sai ce wa ma adraka malhaqa haka kuma cewa me ya sanake da kai dangane da wannan wato alhaqatu ita wannan mai tabbatar da gaskiya an kira ta da wannan sura ne ma da yake ne annasiya ya tahaqqaqu alwa'd wal wa'id domin a cikin wannan rana za a tabbatar da alƙawarin da Allah ya yi wa waɗanda suka bi shi na aljanna sannan kuma ya tabbatar da wa'idi shine wuta ga waɗanda suka kangare wa Allah madaukakin to kaga a rana za a tabbatar da gaskiya ke wasu suna gani yanzu karabun Allah ba kawai ba kai wayewar ka rashin wayewar ka ne janyo ba har kake bin Allah saboda haka ka tsaya ka ci duniyar ka da tsinke shine kake wayayye to a ranar za a bambance tsakanin wamtazu da yawa ayyuhan mujrimuna za a ce ko yan iska ku koma can shi ke na ranar za a ga wato za a gane waɗanda suke sai ba su waye ba mali ke wa hada azama ta'ala amraha shi sa Allah madaukakin sarki ya girmama al'amarin ita alkiyama yace wa ma adraka mal haqa sannan mali ke summa da kana ta'ala ihlakahul umamul mukaththibin biha bayan ya janyo hankalin mutane akan wannan ayoyin guda uku sai kuma Allah ya ba da labari dangane da yadda halakar da masu ƙaryata alhaƙatu bai tabbatar da gaskiya sai ya ce كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما فترى القوم فيها طرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية Allah madaukakin sarki yake kaddaba samud samudawa sun karyata wato um kaddaba samud wa adun da samudawa da adawa duk sun karyata bil qari'a da mai kwankwatar zuciya ita ma alkiyama ce al qari'atu mal qari'a wa ma adraka mal qari'atu samudawa sun ce ba wata alkiyama eh an kira wata alqari'a ne da annaha taqra'u alqulubi bi ahwaliha da firgitin da take girgiza zukata rana da kiyama lalle za ta wato firgita wasu mutane to shine Allah madaukakin sarki ce samuda da ada sun ce alkiyama kariya ce saboda Allah ya ba su lafiya ya ba su kuɗi ya ba su ƴaƴa ya ba su arziki kala kala to wannan abin ya sa sai kawai ta zama ya iska ka zo wani lokacin lafiya sai lafiya to sai mutum ya rika jirgi ayarsa kuma ba ka ganin da ɗan filin wani lokaci ya yi ka fara zazzaɓi sai ka raina kanka sai ka ji mutum yana wayo Allah na Allah ma ya ɓace mana wai na ta liki ka ɗaya yanzu shi kaɗai ne yanzu ne Allah wayo Allah na in zazzaɓi ya buga ya buga ko kai yana ciwo ko haƙori ko karkare sai ka ji mutum yana kiran Allah eh ka ji tauhidi sanda kuma da ma wannan tauhidin Allah yake so shi za a irin sai hikimar da take sa mu'mini in zai mutu sai ya dan yi rashin lafiya domin ya koma ga Allah gaba daya shi Allah yana so ya kafe shi a matsayin nasa inda mutum zai mutu lafiya lau to wani kila a lokacin niyyar da yake da ita wato ta rashin mutunci ce ko da aure sai haka ai za ka ji magabata ba sa so su ji an yi mutuwar da tsamarar daya saboda ba a san me a zuciyarka ba eh ba san da me wanda shiri kake bai wanda da za ka rashin mutunci ba da ta ba za a yi ta su za a yi kaza ka gama wannan shirin ka tafi kuma wani abu ya faru amma idan da dan zazzabi ko yaya to za ga mutum ya dawo ga Allah ya koma zuwa ga Allah duk abubuwan da komai ya sallama za ka ji mutum yana wallahi wani su zan tashi ba eh bayan ya yi rashin lafiya sai ka jira wallahi wani su zan tashi ba rannan wani haka yace yace mun mala har na ba da wasiya nace to ai ta ba mutuwa ba fa kam min saqini ata hina min al-dahr fa kam min sahihi mata min ghairi illati haka ce nawa nawa ne raga mutum lafiya da lau ba rashin lafiya ya mutu ko ya bude accident ko kuma a ce ma kawai kwanciya ya wuce ba ta jini ba sannan mara lafiya nawa ka sani wanda kuma aka hina min al-dahr shekara da shekaru yana fama da ciwon bai mutu ba sai ka ji ana zance a gidan wanda kowa da ake sa wa ran mutuwa ka da shi bai mutu ba wanda ya mutu yawa to saboda haka ba ruwan Allah ba ruwan sa to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana kazzabat samud wa ad bil qariya to su Allah ya ba su lafiya kuma ku aura ku gani a tarihi duk wanda ka ji sun fito suna cikin mutunci ko lafiya ce malaman tarihi da suke fir'auna ko mura baye shi sa ai da yakin ba da ya sha so baro da ya koje shi ana rabbukum al'ala yace ni ne ubangiji ku ba ma ubangiji shi ya ba sai yace wanda yafi kowanne girma haka yace ya ga ni'ima yadda take kai komo ga katon gida ga gonaki ga korama yace wa hadhihi al-anharu tajri min tahti yace kuma ga koramu na gudu a gaske nan shi ma ubangijin ba sai muku yayi matsalar jannatin lati wa'ida al-muttaqun fiha anharu yoni ba ta su in dai korama ce ta zuma da nono da ruwa mai daɗi ni ma Allah da jije ne a abin da bature yake cewa so ba to saboda haka shi ma yana jin wannan lafiya ce ta janyo kuma da yake Allah gwani ne sai ya bashi da lafiya domin ji ahli wa auzarhum kamilatan yawmal qiyama ai da mutum ya ga yana rashin mutunci kuma baya rashin lafiya to ya domo kansa wani ya zo gaba annabi alaihi salatu wassalam ya ce ya rasulullah ani ana magana rashin lafiya ya ce wallahi ni ba da ko mura ba ne annabi ya sunkuyar da kai sai da juya ya tafi ce man arada an yanzura ila ahli nar fa yanzura ilayhi duk wanda yake so ga dan wuta kun gaji da so da haka ba kuji ba kuji dadin da shi ne idan Allah ya baka lafiyar ka bi shi da ita domin annabi ya ce ne a matani makbul fihi ma kathirun min an-nas fi as-sihat wal farah nimomi guda biyu ne wa mutane asara su ciki shine lafiya da yalwar lokaci ranar lokaci lokaci mai yawa sai ga mutum ya awa biyu yana danna waya ka gan shi haka shi kuma ba karatu yake ba kawai game shi ne alfaras ɗin kai za ka gan shi yana ɗai inda tasbihi zai yi yanzu guda nawa ce da za a ce annabi in ya zauna a guri duk inda ya zauna kafin ya tashi sai ya istighfar saba'in ba kuma ya zunubi ni da kai nawa ya kamata bi saba'in sau saba'in a ce duk zama sai ka yi istighfar to annabi duk zama inda ya zauna ya shiru basic bade inda ya zauna shi abin da nake gaya wasu daga cikin iyaye mata a cike da muna karatu nace ambatan Allah ba da ake magana zikiri mutum ya zama yana ambatan Allah shine ka koyi rayuwar annabi 24 hours da zaki fito daga gida mai kike kafin nan da zaki shiga wani daki ki wanka kin yi addu'a da zaki ga fito mai kike ce da kika fito zaki sa kaya mai kike ce da ka tashi fitowa yaran ki kanana wasu addu'a kika yi da sabon aikin sallah addu'a da kika biya wannan shi ne bara yiwa annabi bayan nan kin ma daga tashi daga wuri da ka miƙe kafin ka miƙe tsaye inda da dare ne me kace da kai juyi ne ka faɗa da dare da ka tashi za ka yi sallar dare karfe hudu asuba ba ce ba me ka biya da a rayuwa annabi akwai da ka tashi kuma lokacin sallah asuba me kace da ka tashi ka gama wujiri me ka biya a wujiri bayan kai sallah asuba me ka biya bayan sallah bayan nan wani irin lafi ne kai na annabi alaihi salatu wassalam da ka zo ka kai wanka za ka tafi daga shiga ban daki da fitowa saka kayan ka bi kace wannan shine rayuwa Allah yayin da zaka fito daga gida fitowa kawai kai kana waya ko ka kama da wani abu yayin da zaka hawo abun hawan ka bi kace da ka ajiye abu hawan dan kan wani ya dauke mai kabiya duk wayannan abubuwan duk shi ne rayuwa sai ba wai ka rika yawo kana ta yawo da ɗan abin karbin zamani ko na da ana magana kana kallon mutane ko ne yanzu an shawa kai banza da shi ko wanda ba ka ji an zaki nuna Allah ka tsira kwata wata kana dan wai kai mai wurji wani ya ce hece ya ce alhamdulillah kai banza da shi wai kai wurji kai ba ka annabi yake yi ba to wannan shi ne rayuwa annabi amalin yaumi wallahi da shi ne aiki annabi na yini da dare ka ɗauki wannan don ka ɗauki wannan kai ne cikakken masoyin annabi alaihi salatu ko da an fi ka iya magana an fi ka iya waka to kai ne masoyin annabi yawa domin soyayya annabi shi ne kwaikwayarsa wanda yake san Messi za ka ga yanzu tafiya ma irin ta ce mai san yamin lamin yamal ko shi ma za ka tafiya irin ta ce yake me zai Cristiano Ronaldo irin ta ce yake ko kuma ya ga aki irin nata kaga magana ma yanzu ya fara lamba da wuri sai yayi magana irin ta saboda kayan da shi ne masoyin ka to wanda ya yi annabi ma shi ne nasu shi ma komai nasa zai kurkaya suna suna biya na ji garo na ji da mata ne na rike wani mutum na ga atira suna yin sifatu sallallahu alaihi wasallam sifar annabi tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi da muka zo gaba da raka a mutum shine annabi alaihi salatu wasallam wa kana qattu lihiya hasanan cewa annabi yana da cikakken gemu amma gemun sa bai kyau ba nan na ɗaya yake ba yana taji sannan kuma a dajjal awajib yana da cikakken jira sai nake to kun ga wannan gaba abubuwa biyu yanzu nake so in gaya abu na farko ku haddace yaya annabi yake a karanci na biyu kuma kuma yadda annabi ya narke a cikin jikin ku kamar sukari a ruwa idan ya narke kin gama haddace yaya annabi alaihi salatu wasalam yake tsaf wannan sibobin da aka faɗa shine in kika yi rubuya da annabi to zaki tabbatar da annabi kika ne amma in baka san zubar annabi ba ke dan da ya zuce ma shine annabi kuma tabbas zai yaudare ka na kawo hadisin tirmidhi na ce da annabi yake ma ra'ani fil manami fa qad ra'ani fa inna shaytana la yatamassalu bi duk wanda ya gani a bacci ni ya gani domin shaytan baya gaba da ni nace ko san ma'anar wannan hadisin ma'anar ta shine shaytan bai isa ya dauki wannan sibobin da kuke biyawa kobo da kobo ya zo muku a mafarki a zuwan shi annabi ba bai isa ba amma zai iya yi ta kyakkyawan balarabe da zai ce ma shi annabi hanya biyu za ku rejectin cewa ba annabi ba hanya ta farko idan ka kalli sugobin tsaf ba irin na annabi ba ne idan ka ga wani ya zo ba mu a cikinsa duk yansa ba annabi ba ne na rantsi da Allah idan ya zo ka ga rawanin sa a ta da rawani akwai a yadda annabi yake na rawani ka ga yayi irin na ma da Isa waje da tuba kamar yadda ya gaya wani tuba ba annabi ba ne Isa waje da kai haka yadda da kyau ko yawa idan ya zo ka ga yayi irin na wani wata hanki da ban misali wani sarkin ka kai an fahimta da kyau ko zai iya ma shiga ta kowane irin mutum amma da yake ta annabi dan ba na ce to wannan ma'auni na farko ke nan na biyu me kuma ya gaya ma a mafarkin a mafarkin me ya gaya ma shi ne ma'auni na biyu idan ne kuka yi mafarki kuka kai ta yace ai saboda soyayyar da kike mun da ga yau na yaje miki aza na rance da Allah katin ke da kika gani eh ya kallo wani abu na jama'a da ba a ba Abubakar da Umar da Usman ba kai a ba ka kai kadai wallahi tallahi ba Allah ka gani ba akwai da da kyau ko ki zo da haka kawai a zo a ƙara ko a ƙara ba a ce ai kai saboda yadda kike ma da kusanci ki da ni daga yau ni sallama garba ki koma yin biyar ko ka koma biyar to daga nan kai ka san ba annabi ka gani ba wannan su ne abubuwa biyu nace kuma abu na ƙarfi shine abin da nake nufi da sukari da narke a cikin ruwa shine kaga idan sukari ya narke a ruwa aka ce kayi karambani kawai an ce ba dauki wannan ruwan um sukari yaro ya dau sukari ya zuba a cikin ruwa ya zuba wa me yake kira ya ya juye baba baba bai sani ba yana zuwa zai hukunta shi sai ka dawo mun da sukari ya ka ko bulala wallahi dai ka kashe shi ba zai dawo ba to haka ake so ya zanto annabi alaihi salatu wasalam da dabi'unsa da rayuwarsa ta narke a cikin ka kamar gishiri ko sukari a ruwa eh da ka ga babu yadda za a yi ka iya raba sai dai in ba distillation method evaporation method yan chemistry a koma wannan kuma wannan gari sai dai a kona shi na sai dai a kona kake nan ne ko a raba ka da annabi shine ma'anar cewa ba za a iya da an tashe ka daga wanci ai ma tambaya akan annabi za ka iya bayani wannan shine kaunar annabi na gaske saboda haka in Allah ya baka lafiya jarabawa ya ba kuma idan Allah ya baka lafiya ya ba tsawon rayuwa babbar jarabawa ce domin zanubin ka ne zai cika tsaf ga tsawon rai ga lafiya baka abun Allah ai ka shiga uku domin kairun nasi man tsada umruhu wa hasuna amalu wa sharrun nasi man tsada umruhu wa sa'a amalu mafi alkhairin mutane shine wanda yayi tsawon rai kuma ya ci gaba da bin Allah abin kiyawa ne ka juya abu da dawo ka ga da tijo mai shekara 70 yadda kake rigirgen zuwa masallaci ka ganje a rayuwa ta kyau ke domin yanzu wani yana kan ka shiga cikin gari za ka ga ana tabuka abin nan ana tabuka bulu da tabarma ana ihu da wannan lafiyar da tsufar da aka yi akwai yadda da kyau ko to saboda haka rayuwa ta kyau wani yana ta yanzu yau an yi bal tsakanin barau fc da wani dandal wane ne saboda haka shi kuma yana can da shi da yara ana gudu shi ma ya je yana koyon bayan dandal ko barau fc saboda haka ana mutu da shi da shekarunsa kuma shekara saba'in tamanin kaga ai kuwa tsufa ya yi gandama yawwa to saboda haka ko shakka babu wannan shine amfanin lafiya da rayuwa Allah ya ba mu to abin da ya janyo wa adawa adawa wannan tsawon rai da lafiya kita Allah ya ce kaddama samud wa adum bil qari'a samudawa da adawa sun karyata al qari'a bai kunkwata za kuma su gani ya Allah ya ce fa amma samud suka samudawa fa uliku bit tajiya Allah ya halaka su ne da wata irin tsawa an kira da da atajiya saboda duk wata irin tsara da ka sani a duniya ba ta kai ta ba shine atajiya din tsawa ne tsananin wato kara shine wato atajiya wa amma adu amma adawa kuwa sai Allah ya ce fa uliku bi rihi su kuma mun halaka su ne da iska sarsarin mai tsananin sanyi ko kuma irin iska nan da tana tafiya za ka rika jin sawun tinta eh ita ce sarsa eh ga gudu ga tsara ga sanyi duk in suna iyayi asiyatin kuma mai tsanani a kan kanta shine asiya sai Allah ya ce zakharaha alayhi Allah ya hore musu ya tsoro musu wannan iskar ne saba alayali darare bakwai wa samaniyata ayyamin da yini nawa da yini takwas domin kaga ai da mun faɗa dare yana yanzu kaga dare ne jirin mu dare ne jirin mu yanda za a yi ma haihuwa yanzu yaushe za a yi suna ran lahadi to ai mun ce da ran litinin bari mu ba ku misali ranar asabar sha biyu da minti arba'in da biyar aka yi mun haihuwa amma ran lahadi ne suna me yasa na ai ba su ne suke boko ba ni ne boko ke ai ba su suke boko ba ni ne ne boko ke ai na baka misali ne saboda idan za a lissafa yi ne annabi alaihi salatu wassalam cewa yi ku yi masa yanka yau mu tari a yi a yininsa na bakwai yawa a yininsa na bakwai ba a yi ne na takwas ba wannan shi ne ma wani kawai misali ba wani ba ne sai ka yi yadda ne ba misali na baka da kaina yawa yawa idan al'ada kuke bi ka ba al'ada ka domin kakka samu matsala da wanda kuke zirkanka su ce ka zo musu da sabon abu yau wani ko ba wanda yake zan don baya mun jarar suna kaga ba wanda ne tsun maran ranar uku ne yanka ba wanda ya sani oho in ma ba yanka ba ba sani ba yawwa to saboda haka ka kula da kyau misali na baya an gane ko to wannan shine to saboda haka yini bakwai da dare takwas shi ne wasu malamai suke cewa ranar laraba wannan iska ta fara ranar laraba kaga laraba alhamis juma asabar lahadi litinin talata idan yini ne kenan darare kuma har daren laraban kenan shi ne wa samaniyar da ayyami yini kai yini shi ne guda takwas daga laraba zuwa laraba darare kuma daga laraba zuwa talata shine dare domin daren talata shine ne yau wani laraba to haka aka turo danan wasu suka rike ayyadin da itatin da Allah yake magana suka ce shi ne ake dauka a ce larabana kaga da yake Allah yake bikin wa ana ta karantar da al'umma wannan laraba larabana dama wuce wasu ba su san aji ba saboda ana ta karantar da mutane a wannan safar din da ya wuce aka yi a ce ranar da ranar bala'i ranar Allah yake daukar kowace irin bala'i saboda haka duk wani kwano a gida ranar ba a wanka na tabbatar wani ranar ba zan tarbe shi da ko ba za ka je zan je ba kai wanka ba billahi la je ta koro ka eh domin ba za ka je wata da ɗaya gorin kan ba eh gaba dai kana barin gurin sauran gidan sai ta dauko turaren wuta ta sa domin ka araida ka araida to da yawa kowa ne mutum ba bai saba wanka ba kowa ya wankansa amma a da irin wannan ɗabi'u da ake ba a wanka ba a kaza ranar ake kaza ranar duk da yake ana ta karantar da al'umma amma wuce shi ba a sani saboda ba shi da asali to shine Allah madaukakin sarki yace mana a sakara alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuman shine ajire shine husuman fatara alqawma fiha sar'a zaka ga mutane a cikin wannan iskar sar'a duk sun fadi kasa ba ƙarfin ke ji da jiwa ku duba hikima ta Allah sai bai aiko da duwatsu ba ko aiko malaiku su rika dukan duk ba yi wannan ba sai Allah ya turo da iska tunda su ƙarfi ke ji da shi a tabununa bi kulli ri'in ayatan ta'abasu wa tattakhiduna masani ala annakum takhludun haka Allah yake su adawa kenan tabununa bi kulli ri'in ayatan ta'abasu din da ta samu duk girman dutse yanzu za su gina shi wani da ne sai jawayi kafin kai adawa sun yi Allah da hannu kawai hannu ba a da ya dauki hannun sa yanzu yanzu shine a kitabta din shine sadiya nan da nan zai fitar da abin ya fitar da gidan sa ya kalle shi ga yayi kawai ya fitar da shi an gama Allah yake wa tattakhizuna masani'a dan kuka rika daukan suka rika janyo ruwa kaga alamar rayuwa za a kenan lafiyar rayuwa bayan ya gama wannan ya janyo ruwa ya kai shi dutse la'allakum takhludun zawal kuna zaran za ku dawwama Allah yake wa idza batastum idan suka tashi rajin mutunci kuwa batastum jabbari in za ki mutane ki addanci wato na rajin mutunci Allah yake fattakullahu ku ce yayi Allah wa ni kuma ku yin biyayya wattaqul ladhi abatakum bima ta'lamun ku ce yayi wanda ya ba ku yayi muku madadi yayi muku alfarma da abin da kuka kai sai Allah ya ba su misali kamar da ya kuka sani sai ya ce amaddakum bi an'amin wa bani Allah ya muku madadi ya hore muku dabbobi wa bani da yaya wa jannatin wa uyun ga gonaki ga ruwa kana kana gida ke janyo shi sawo da biduti duk wannan aka yi wa adawa Allah ya hore musu abubuwa kala kala samudawa kuma yace a fitira kuna fi ma haula amini su ma sai da aka kwankwashe su saboda su ma ni'ima ce domin adawa da samudawa adawa suna jaziratul arab suna wato suna kudancin jaziratul arab samudawa kuma suna arewaci haka take shi da Allah madaukakin sarki yake ga ya larabawa maka cewa za ku yi tafiya ba kuna wucewa ta garuruwan to shine wato Allah madaukakin sarki ya bada wato misali da su yake cewa fa taral qauma fi hasar za ka ga mutane a kokkonce domin iska ce za ta zo in kun riƙe malaman jami'i suna kawo wato da suke ga tana kandi haka hada ciki in ta zo sai ta wuce daga mutum ta daga shi sama ta narka shi shine sara ka annahu ma'ajazu bayan ta gama kashe mutum iska sai ka ganshi ya koma kamar kututturan dabilu adadu na kai tsaye ku kire na dalilu khawiyatun wanda wato bayan ya faɗi kasa sari da kwari suka cinye cikin sa idan sari ya cinye shi ne baro da yaro ya taba zai burma ko to haka suka koma kana taba su za ta haɗe kamar takarda shine azabar da Allah ya yi shine adadu naqli khawiyatun shine wanda ba komai a ciki sai Allah ya yi wata tambaya na'am yara da manya dukan ayyukan jinsa ne a wurin labai da yaran da manyan gaba ɗaya haka suke to sai Allah madaukakin zan ai kawai mutanen annabi nuhu ne kaga bayan mutewa annabi nuhu da shekaru aka turo adawa eh wadkuru id fadkuru id ja'alakum kulama min ba'di nuhi haka Allah yake bayan annabi nuhu su kuma zamuda min ba'di ali haka ya rika faɗa to saboda haka wannan su ma annabi nuhu da ya zo cewa yana da zar alal ardi min al fajirin da yara in naga in jazarum yubillu ibadaka wala yalidu iya da wani ba ma ya kananan yara ba cewa cikin da ta dauka ba dan iska ne wala yalidu ya Allah cikin da ta dauka ba mu shi kansa in ya tashi a mara mutuncin zai illa fajiran kafara yace fajirai za ka haifa kafara kuma kafirai baya bukatar to su ma adawa haka yaran su da manya gaba ɗaya haka domin idan gari haka ta zo abubuwan da yara suka ga manya suna aiki ba su saboda haka duk irin irin abu ɗaya suke yi to shine Allah yake fa hal tara lahum min baqiya bayan mun halakar da su gaba ɗaya ka ga wani ragowa a cikin su shi ne Allah madaukakin sarki yake cewa Qurayshawa um um um innakum la tamuruna alaihim musbihin ku lalle kuna wuce su da asuba an za ku yi wata tafiya garuruwa har yanzu idan mutum ya je ya yi zama sosai na ɗalibta a Madina ina nufin ɗalibta ko da aikin hajji ka je ko umara za ka tafi wannan gurin ka gani har yanzu gurin yana da irin guraren su duk da cewa kai ne da zaka ga saboda tsawon zamani gurin ya kankanci kuma wasu malamai suna cewa watakila sauran guraren manya manyan da suke zuwa su gadda al'afa su manyan zuwa su maybe wannan duk Allah ya tarwata shi sai yan alamu da zaka gani kawai har yanzu za a wuce kilomita din da da rike ba ta da yawa ba tsakanin da za ka kalli inda aka halakar da adawa a Madina daga nan zuwa gurin suna da alaka kusa da yamma ba su da wato nisa sosai a kafa ma za ka iya tafiya ko a ɗauke ka a mota a kai ka kai kallo to shi ne Allah maɗaukakin sarki ce kuna wuce gurin da daddare ko da asuba ko da safe to tambayar da Allah ya yi da ana sa question mark a alkur'ani a gaban ayan nan za ga question mark yace fa hal tara lahum min baqiya shin ka ga ragowa cikin adawa da samudawa kun san alamar kan wannan tambayar muhimmancin ta wanda ya zo yanzu ya samu minti talatin yana ta bayani akan samudawa in dai ba na cikin alkur'ani bane ko hadisi sai a ce kai wa ya gaya ba domin Allah ya ce ba ya ragowa ko ɗaya ba wanda zai zo ba da labari a ce ba hannunsa daga nan zai kai falwaya wa kai na ka ganki na hannun falwa falwaya ya labai na amma ba ba wanda ya tabbatar da cewa adani domin Allah cewa ya ba har kyara lahu ai in ka lura ai tun daga annabi Adam dawa mutane suna da girma to Allah ya ce shin kun ga wani ragowa a ciki idan wani ya zo ya ce wannan ba hali ne sai mu ce to ka kare ta Qur'ani ke domin Allah ya ce ba ragowar wanda zai bada labari iya labarin da ya bayar na Al-Qur'ani shine kawai akan adawa da samuda saboda haka wani ya zo dan ya ga wani na kare ya ce wannan a sai dai samuda ya irin namu da adawa irin namu amma ba samuda annabi Hudu da annabi Salihu ba ba su ba to shine Allah madaukakin sarki yace ba har tara lahum min baqiya in kaga ragowa a ciki babu wanda zai zo kaga aka samu ragowa yanzu wadanda annabi ya tura su saba'in qur'an da wasu suka zo suka musulunta musuluncin ƙarya suka ce a hada su da wanda za su yi musu da'awa garin ana zuwa daji duk suka yanka mutum ɗaya ya gudu kaga ɗayan nan da ya gudu shi ya zo ba da labarin da ya faru yawwa duk da cewa zamanin annabi ne in ma bai gudu ba Allah zai gaya wa annabi ga abin da ya faru amma wannan da ya zo ya bada labari tabbas shi ne wanda ya ga abin da ya faru ko wannan labarin aka dora annabi ya ce sai sun dau mataki kuwa aka kamo su su ma aka daukar za a kansu to shi ne wannan fa'al jara lahum min baqiya Allah ya ce shin kun ga wani rabuwa wato a cikin su sai Allah ya ce وجاءت فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناهم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية Allah ya ce waja a Fir'aunu sai Fir'aunu ya zo to kun ga yanzu adawa da samuda za a dawo kuma gurin mara mutunci kima eh waja a Fir'aunu sai Fir'aunu ya zo wal mutafikat waja a Fir'aunu wa man qablahu sai Fir'aunu ya zo a wata kirar wa min wa min wa man qibalihi a wata kirar an gane ko ko wa min qibalihi وجاء فرعون في فرعون يزو ومن قبله دون استخاب فرعون والمتفقات ده متانا النبي لوط سوري المتفقة وانا aka mai da zaman ta koma kasa والمتفقة اهوى ده Allah ya faɗa saboda haka waja'alna 'aliha sabilaha wa amtanna 'alayha hijaratan min sijilin manzur musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin biba'i sune ai sai da Allah ya daga garin mutanen mutanen annabi Lut mala'ikun sama ta ɗaya suna biyo kyarkyarar kajin su Allah yake a biyo su sannan kuma aka biyo su da duwatsu na wutar jahannama haka aka yi musu to shi ne almutabika domin alifku canza abu yana abu yana haka ka kifa shi ne alifku inna ladina ja'u bil ifki usbatin domin abu babu shi ka zo da shi ne ifku to shi ne juya abu daga yadda yake a juya shi sama ta koma kasa to shine wal mutafika da waɗanda aka kifar da su mutanen annabi lutu kenan da fir'aunu wa sun zo ne bil khati'a da kuskure na ganganci shirka da kafirci da abubuwa iri iri na rashin mutunci shine al khati'a sai Allah ya ce fa atau rasul rabbi sai suka saba wa ubangiji wato manzon ubangijin nan dan aikin ubangijin nan wannan rasul bi ma'ana ar-rusul manzanni yake nufi ba manzo guda ɗaya ba an fahimta da kyau ko domin ƙaryata manzo guda ɗaya ƙaryata manzanni ne duka domin aya mata ta tabbatar mana da haka da Allah madaukakin sarki yake cewa kazzabat adun al-mursali إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون كذبت ثمود المرسلين ko yawa duka haka za ku gana ta kawowa adawa sun karyata manzanni manzo nawa aka turo musu daya annabi hudu ne kadai to amma me yasa aka ce sun karyata manzanni saboda karyata manzo ɗaya karyata manzanni ne duka saboda ma haka aka ce sun karyata manzanni me yasa aka ce sun karyata saboda sun karyata annabi salih to shine to shine Allah madaukakin sarki yace um wal mutabiba sawratina rabbi suka wato saba wa manzon ubangijin nan fa akadahum bi Allah ya kama su bi damke su aka ga wata irin damka radiya da mai hauhawa shine radiya wato matsanan biyar damka ke mai hauhawa sai Allah bada kwakin sarki ce inna lallai mu inda Allah lamma da galma yayin da ruwa ya toro tso ya tuka ka sa abin da aka yi aka yi wa wato mutanen annabi Nuhu ke sai Allah madaukakin sarki ya sa wato ruwa ya rika fulfulowa ta sama da ƙasa mace tana gasa guraza a cikin tandiru amma ruwa na fulfulowa ta cikin wuta shine fa fata na abawa abas sama'i bima'i munhamir eh sama da ƙasa fadda kalmahu ala amri kada kudin ta sai ga ruwan sama da na kasa na hadewa ai kaga ba inda mutum zai iyo bai bai da ruwan sa bai zama wallahi to shine inna da kalmahu hamalnakum yayin da ruwa ya zoro so Allah ya ce sai muka dauke ku shi annabi nuhu alaihi salatu wassalam fil jariya a cikin jirgin ruwa domin ya tsin jirgin ruwan ya tsira da da umarninmu sai Allah ya ce mun yi haka ne linaja'ala halakum tadhkira dan mu sanya ya zama wa'azi a gare ku duk wannan labaran fa ana bayarwa ne dan ya zama yi mana wa'azi ba wai dan mu ji kawai mu ji kai cewa lallai adawa ba su da mutunci a ai mu ma da namu adawa yanzu da samudawa shine magana da ake ina na yi wata addu'a na ce Allah madaukakin sarki wato Falastinawa na cikin gida da na waje Allah ya taimake su sannan Isra'ilawa na cikin gida da na waje Allah ya rusa su wani malami yake ta dariya wanda nake nufi nace mata nace ai Isra'ilawa nace ka ga yanzu a Isra'ila ana ta ana ta zalunta musulmi nace ka zo ka tafi ka tsina ka tafi zamfara ka je wayannan guraren su ma Isra'ilawa da suke cutar da su domin duk wanda ya kalli abin da ke faruwa a wannan gurin ya san sai ɗauri na rantsi da Allah shiri ne kawai shiri ne kuma Allah yana gani shiri ne amma ban da rashin mutunci yanzu abin da ya faru a malumfakin nan har yanzu na tuno kai raina ya baci wallahi malumfaki da matazu mutane na kalla a da azuba bayan kun karkace kunna musu wuta da wani irin tunani da wani irin tunani kuma na ce wani kai ka san cewa masu fitowa sallah azuba zaɓaɓɓun mutane da tijai masu hankali in ma matasa ne ba sani ya kamata domin sallah azuba munafiki baya zuwa yawwa saboda haka lafiyayyin mutane to da aka ji kaga zahaban nasu wa bakiyar nasu an tafiyar da masu amfani an kyale tarkace sannan da za su fita da garin suka ɗebi wajen mutum sittin da wani abu suka yi gaba wallahi shiri ne kuma Allah yana gani Allah yana gani to saboda haka kaga kana ji kana kallo muna tafiya da wani bawan Allah wani da muka yi sabis da shi ya zo gida na kwanan um sai yake cewa mutumin mutumin mutumin waje dan um sakwata ne dan sakwata ne sai nake cewa amma abin nan bai je bai je waje da yabba ba ko ke ke karin cewa na dauko wani dan yabbi nake ce masa amma abin nan bai je yake ina cin yaushe yake na kurawa da yake magana yake ai abu da musiki gaba ɗaya wannan yanki in ka kalle shi gaba ɗaya yanzu time bomb ne kawai aka tattafa musu a gurin in an gama da su kai da kake jin ka tsira kai saura kai to shi ta ya zama wajibi a keɓantacciyar addu'a a rikasa keɓantacciya wanda mutum zai tashi da daddare ya gaya wa Allah bayan an yi ta jam'i bayan an yi wani karatu cika to lallai a rikasa su saboda wani bawan Allah da ake gaya mana na kwanan nan wata ido na abu da ya wuce mutum mai arziki a tajiri aka yi ɗebo matansa uku da ƴaƴa ya shigo mota ya fito bai ma san inda rayuwa wallahi ya kuma rashin za'a ya zo da suka fake a wani gari sun fito suka fake a kango aka rika zuga ruwa a ranar aka ta kwana a cikin ruwan wace gari sai aran tukwane a ba ta aran tukunya a ba ta aran haka suka fito haka ba masu mutunci da komai da gidajensu da komai a nan amma yanzu ya zama mufli to wai na abubuwan ya kamata lalle ɗan uwa mu rika tunawa ɗan uwan mu suna buƙatar addu'a suna buƙatar ta kan mutum ya ganin shi yana rayuwa a nan kawai shi kenan ya ja ba haka bane suna buƙatar lalle addu'o'in mu da gaske bi ma'anar kalima bi ma'anar kalima kuma addu'a ta gaske ba addu'ar Najeriya ba ka san Najeriya ne za ta Allah ya gyara Najeriya kawai a tashi ba ka ake addu'a ba wannan kun yi ta jam'i in ka tashi da dare kana yi hikima a nan shine idan ka dage da irin wannan kai Allah zai tsiratar da kai ko wani abu ya zafi zai ga ka tsalle shine hikima to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana wannan cewa wato linaj'alaha tadhkiratan wa ta'iyaha udhun wahiya mun sanya akwai nan ne dan ya runtu tadhkira wa'azi sannan kuma kunne mai kiyayewa ya ji abin da aka faɗa kunne mai kiyayewa ya ji abin da Allah ya ce kamar an ja mana kunne kenan sai Allah ya ce
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية Allah madaukakin sarki ya ce fai za nu fi suri da zara an yi buta a cikin kaho nafhatun wahidatun buta guda daya to Allah ya ce wa humidatil ardu a lokacin za ga an dai duwatsu gaba daya wanda ba ko ce kasa gaba ɗayanta wanda ba da duwatsu fa dukkan da Allah ya ce sai mu nike su da kadan wahida nikewa daya in an kai nikawa sai a ce da Allah ai mai mai mai a ita wannan da an nike guda ɗaya an yi nikan laushi ne kawai ya nufu shi ne ba duka ta da katan wahida nikewa ɗaya za a yi musu fa yau mai idin Allah ya ce to a wannan ranar waka ajil waqi'a ina hada da zamuda suke mai akuwa da aku da ka zo wannan to mai akuwa da ba wani dutse da kake ji da gani da wanda kake iya gani da wanda baka gani babu shi da an nike su Allah yake wancan kafi sama saman nan da Allah yake haddara min koto a cikin suratul mulk ka taba ganin wata wani aibu a jikinta tsaga tunda kake a ce kowa kai ya fito yau kar saba ta tsage za a gyara baka taba ji ba to kuma a ranar sai Allah yake wancan kafi sama za ta kike idan sama'u shakkat kenan idan sama'u fadar duk yagewa ke nufi duk gaba daya to shi ne wanke katis sama fahiya yawma idin a wannan ranar wani ya za ta yi rauni ta fi takarda rauni a ranar ta ga ita mai yadda take da kwari to a ranar ta yi rauni wal malaku ala arja'iha sannan ga mala'iku a gefe a kowane gefe kowace kusurwa wa yahmilu arsha rabbika fawqahu sannan a saman su wato yawma idin samaniya malaiku guda takwas ne za su rike alhajin ubangijinsa shi ne wasu malaiku suka ce malaiku takwas ko kuma malaiku sahu takwas akwai malaman da suka fassara wannan ko malaiku takwas ko malaiku sahu takwas su za su rike alhaji yau mai jin a wannan ranar da ji Allah yau Allah suna za a fitiro da ku la takhfa minkum khafiyatun ba wani abu mai kuya da zai kuya muku ranar yanzu aka ce yaushe da rana ta ji alkiyama za ka ce baka sani ba domin ta buya yaushe ne kaza baka sani ba domin kai ne baka sani ba to amma a ranar duk abin da ya buya ma za a fito da shi fili za ka gani shine ma da yake ya kula ta'ala mukbiran al-ahwal yawm al-qiyama Allah madaukakin sarki yana magana ne akan dangane da tajin hankali da firgici na rana alkiyama da za a shiga wa wani zalika nafhatul faza abu na farko shi ne busar farko da za a yi da kawo sun mai aqibu ha na fatin sa'i sannan sai a ƙara yin busa ta biyu da za a tashi mutane ina yi aku man fi samawati wa man fi ardi illa man sha Allah oke ta biyu wanda za a yi kowa ya mutu kowa sai wanda Allah ya ga dama wasu malamai suke ce sai mala'ika jibrilu da mi isra'ilu da mika'ilu da malakul maut su kadai ne man sha rabbukum su ma dan sai Allah ya tambaye su ya ce waye ya rage a ce da girman ka ya ubangiji daga wani sai wani sai wani sai a ce wa mala'ika jibril sai dauran amma malakul maut shi ma jibril ka dauran sa shi ma malaku amma mika'il din dauran sa israfilu dauran sa bai buta kawa duk dauki rasu sai waye rage sai ni ya ubangiji da girman ka ya Allah sai to kai ma mu sai Allah madaukakin sarki ya ta tambaya ne man mulku yau to yau kuma mulki na waye malamai suka ce za a kai tsawon shekara kusa arba'in Allah yana tambaya ba bi amsa sai ce lillahi wahidil qahhar mulki ya tabbata daga kilo daya daya wanda ya rinjayi kowa ya fi karfin kowa sannan kuma ana zuwa rubuta ta gaba sai a biyo mala'ikan mutuwa mai ke in ya miƙe sai a kuma fara ba da ubanni to shi ne ma da yake gaya mana ana cewa za a samu wannan tun ma ba da hana fatul qiyam da rabbil alamin shi ne wanda zai magana yanzu bayan nan za a yi busa ta tashi a gaban ubangiji madaukakin sarki wal ba'd wal nusur shi ce wa hiya hadhihi nafqa ita ce wannan busar wa kada kada haula bi annaha wahidatun ya karfafe ta anan cewa ita ce tilo guda daya li anna amran la ilaha yuqalibu wala yumana domin al'amarin ubangiji umarnin Allah ba a saba ba kuma ba a yi ba wala yahtaju ila tikrar baya buƙatar maimai in Allah ya ce kun fa yakunu ne kawai ba kai ne da zaka umarci dan gaba kace ba na ce ba din yaushe nake cewa kai ba wannan shi in Allah ya faɗi umarni ɗaya ya gama kawai to za a yi abin da yake sai yake wato wa zahiru ha huna ma qulnahu wa li hada qala ta'ala wa humilat al-ardu wal jibalu fa dukkata da katan wahida shi za Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan lokaci yayi ko eh na ga kamar kana ta harara da abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sufofin sa madaukaka iyayen mu da malaman mu da ɗan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka cikin su da gafara marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sufofin sa madaukaka duk masu yan yan uwan mu yan kasuwa da masu neman aiki da sana'a Allah ka tallafa mu muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sufofin sa madaukaka waɗanda suka sa aure a ruwa da waɗanda aure da kuwa ga wanda suka gana mu yan uwan da ke ke ga suna da labarin sauran wurare da ke cikin tashi hankali Allah ka kai musu da Allah wata kusa da jimma cikin neman tashi hankali a kasar na Allah ka zuci Allah ka mana magani muna da kwada da sunayen tashawa da gobin da madaukaka ka biya mana bukatun mu na da kai Allah ka shirya da yayan da sannan mu ka dora ta hanya madaidaiciya اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين